لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين الأولين وإله الآخرين لك الحمد يا رب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى لا يزال الحديث مستمرا في العودة الدراسية للعام الجديد ونوجه إلى الأبناء من الطلبة والطالبات بعض النصائح لعلها تعينهم على قضاء على قضاء سنة دراسية جديدة مليئة بالتفوق والطموحات أرى مستقبل الأيام أولى لمطمح من يحاول أن يسود فما بلغ المقاصد غير ساع يردد في غد نظرا سديدا فدعني والفخار بمجد قوم مضى زمن القديم لهم حميدا قد ابتسمت وجوه الدهر سودا قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا لهم ورأيننا فعبسنا سودا فهل إن كان حاضرنا شقيا نعيش بكون ماضينا سعيدا فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وابدأوا العام الدراسي الجديد وابدأوا العام الدراسي الجديد بداية صحيحة وخذوا بالجد في طلب العلم وتحلوا بالأخلاق الفاضلة من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة واسحر بالليل وناظره لتعمك حقا نافحته أيها الطلاب والطالبات إليكم بعض الوصايا من على هذا المنبر علها تعينكم في تحسين سير الدراسة أولها أخلصوا نياتكم في تعلمكم وليكن التعلم لرفع الجهل عن نفسك ونفع دينك وخدمة وطنك وأمتك ثانيا احترموا المعلمين والمعلمات قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعرف فضل العلم لا يعرف فضل العلم إلا أهل الفضل ومن لم يحترم معلمه حرم من بركة العلم ثالثا أحسنوا الاستماع لمعلميكم مع المناقشة بكل احترام قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال ابن عباس رضي الله عنهما استمع وأنصت رابعا احرصوا على النظافة في أزيائكم ومدارسكم وفصولكم وأدوات الدراسة وفي مقاعدكم وفي جميع شؤونكم خامسا واظبوا على قراءة الدروس أولا بأول ولا تؤخروا عمل اليوم إلى الغد فرب غد يأتي وأنت فقيد سادسا عودوا أنفسكم النوم المبكر والاستيقاظ المبكر سابعا أحسنوا اختيار أصحابكم فإن الصاحب صاحب كما تقول العرب والمرء على دين خليله عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتل المرتد ثامنا لا تجرحوا مشاعر زملائكم بالتفاخر بحسن ملابسكم أو سياراتكم أو منزلكم ولعل زميلك هذا من اليتامى أو من فقرة أو من أسرة فقيرة أو ممن يعاني بمرض مزمن تاسعا كونوا طلابا محبوبين لدى علمائكم وآبائكم وأصدقائكم وجيرانكم وذلك بحسن أخلاقكم واجتناب الرذائل عاشرا وأخيرا حافظوا على أداء الصلوات في أوقاتها كما أمركم الباري تبارك وتعالى بذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإنها عمود الدين أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في أوقاتها وتوعد على تأخيرها وتضييعها قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون نسأل الله عز وجل الهداية ونعوذ به من الغواية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك ما لي وما للاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك ما لي وما للاقوياء وانت يا ربي ورب الناس ما اقواك إني أويت لكل معوى في الحياة فلم أجد معوى أعز من مأواك وتلمست نفس السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولاها اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين ‘Yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kai bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu Alaihi wasallam, mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah. Zance bisa kan wato hudu nan yana ci gaba ne a kan wato rantare da ɗalibai suka yi a cikin wannan sabuwar shekarai wadda za su fara karatu a ciki karatunsu na boko da wannan ne muke fuskantar da nasiha da faɗakarwa da tunatarwa zuwa ga ɗalibai maza da mata wato watakilan waɗannan nasihu za su taimaka musu a wajen yin wannan shekara wato cike da ƙoƙari ta zamo shekara ce wata take cike da alkhairori da kuma cimma manuhohi ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah ɗalibai ‘yan lakwal ƙananan ɗalibai da manyan ɗalibai ku ji tsoron Allah ku yi ƙoƙarin hara wannan shekara taku wato harawa wacce take kyaukyawa ku yi ƙoƙarin riko sosai da karatu da kuma riko da dukkanin ginshiƙai na karatu da na ilimi ku sifantu da sifofi masu kyau irin wanda suka dace da 'ya'yan musulmi a duk inda kuke karatu a kowace lakwal a kowace cici kuke a kowace jami'a bai zamanto ku kuna haska ɗabi'u irin na 'ya'yan musulmi domin kam kuna haɗuwa da waɗanda ba 'ya'yan musulmi ba sani cewa yana daga cikin abun da ya dace ga wato 'yan uwa ɗalibai waɗanda suke ekwal shine sifantuwa da sifofi irin na ɗalibai irin na masu neman ilimi ba sifofi ba irin na lalatattu ɓatattu 'yan tasha 'yan daba saboda haka a takaice cikin wannan hudubai kamar yadda hudubar da ta gabata na takaice bayani akan nasihohi guda goma zuwa ga abin da ya dace ga gwamnati ta aikata saboda tahiyar lakwar ta jaru to yanzu ma ga nasihohi guda goma zuwa ga ɗalibai waɗanda suke yan lakwal wanda idan suka yi aiki da abin da aka faɗi cikin waɗannan nasihohin insha Allah ta'ala za su zama wani kaso wanda zai ba da gudunmuwa a wajen gyara tahiyarsu ta karatu a cikin lakwal-lakwal kinsu da jami'unsu da sauran NCC nasu da sauransu. ‘Yan uwa musulmi abu na farko a cikin wannan shine ya dace ga kowane ɗalibi ɗan lakwal daga cikin ‘ya'yan musulmi ya inganta niyyar shi a wajen neman wato ilimin shi. kai ya zama yana lakwal sagadam sagadam bai san me yasa aka sa shi ba shi ma bai san me yasa yake yi ba bai san wace manufa yake son ya cimma ba wannan bai dace ba duk musulmi ya kamata a ce yana da manufa cikin ayyukan shi ba aiki ba manufa saboda haka ya kamata ya zamo cikin manuhohinka na lakwai da kake yi don ka ɗauke ma kanka jahilci akan ɓangaren abin da ya shafi sha'anin rayuwarka ta duniya domin ka yi amfani addininka duk inda ake neman a ba addinin gudunmuwa ta hanyar boko to yana cikin niyyar kada ta sa kake ikon don za ka yi ƙoƙarin ba addininka gudunmuwa yana cikin manuhoyinka da sa ka dage kake ikon kake zuwa sahe da marece ka bi zahi ka bi sanyi ka bi ƙura ka bi iska a tabka ruwa kana kan hanya wata rana duka kana yi ba akan banza ba kana da manuhar ka yi hidima ga ƙasarka kana da manuhar ka yi ma al'ummar ka hidima dole ne kowane ɗan ya zamo cikin zuciyar shi akwai ƙaunar ƙasar shi irin waccan sakaran lakwalkin wadda aka yi baya ta karantar da mu ƙyamar ƙasarmu da kanmu ya kamata a ce an wuce ta wanda kai ɗan lakwal kai da kanka ne zaka wulakantar da ƙasarka abin da yake nuna ka fara gano lakwal shine ka fara rena ƙasarka da an yi zancen Nijar sai ka bushe da dariya cikin ƙasashe talakawa wanda ba su da komi ba su da ilimi amma da an ce faransa sai ka tuno da aljanna ji kake an gari wata ƙasa wadda a duniya daga ita sai point kawai na haka har yanzu cikin kwakwalen mu yanda aka lalata mama kwakwale ba mu da manufa yau mutum zaka ga ko agogo zai saye sai ce a bashi faransai in magani sai ce faransai yake su komi faransai kamar an riga an cuce mu an nuna mamu duniya babu wasu ƙwararru gogaggu wanda suka iya komi sai mutanen faransa hau da haka sai kwakwalen mu suka ɗauki haka nan shi muke duk sauran ƙasashe wato kayansu ba kalite ba ne na banza ne wannan kwakwalwai irin ta ɗan bokon da ya kamata ɗan nijar ka yi waci da ita ka sa ƙasar ka gaba idan ana ƙera idan ana kera sarka ta sawa ga waya a faransa kuma ana kera wata a nijar to ta nijar ta hebrijika ko da koma ba ya ce ba ta da kyau saboda ta ƙasarka ce kai kana son ƙasarka kana kishin ƙasarka kuma kana girmama mutanen ƙasarka saboda ka san su ma suna ƙoƙari ne don su ci gaba amma duk lokacin da muna muna kushe kayayyakin mu namu na kanmu ba su da daraja duk abu in dai namu ne banza ne ana wata cikin matan ministrori ta ga wata baturiya da wata yar sarka ga wuya kawai ta matsa ta matsa sai da ta kuce kuje kusanta ta gaisa da tana tambayar ta wannan sarka don Allah ina kika sauta kuma nawa kika sauko da tace kasuwar katako ta sauta shikenan zan ci ya kare kasuwar katako ta sauta a yamai tace kuma duka kudin da ta gai ko jikka guda ba su kai ba gaba ɗaya sai ta hutaranta ka ji dan Allah irin wannan daƙiƙanci amma da ta ga wasu kuɗaɗe masu yawa ta ga yi wani gari cikin faransa wallahi sai ta yi biyan da ta yi aka kawo mata irin to ya kamata a ce yan lakon da farko abu na farko yan lakwalkinmu ya kamata a ce kuna da niyoyi masu kyau wajen lakwalkinku akwai manuhohi masu kyau akwai manuha ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa idan kai lakwal kana son ka ba da gudunmuwa kote na haɓaka tattalin arziki shi sa kake karatun ekonomi kana da manuha ta ka haɓaka wato tsarin soja na kasar Nijar saboda haka ka dage kana lakwal so kake sai ka zama babban soja kana da manufa ta ka haɓaka ɓangaren likitanci a kawo ci gaba kana da wasu ababai da kake jin kuncinsu a kan likitoci kai kana so dole sai ka kawo gyara cikinsu shine kana lakwal da manufa kana da wasu ababai wanda ka gani ba su dace ba a cikin tahiyar ƙasa wanda kai suna bakanta ma da rai a yau kana ekwal ne kuma ka dage ka'in da na'in kana yi domin so kake Allah ya kai ka radda kai za ka gyara wannan matsalolin da hannunka don haka abu na farko da ya dace ga 'yan lakwalƙinmu shine su zama suna da manufa mai kyau cikin lakwalƙin da suke ba kawai sababar sababar ba kullum ka tahi ka dawo kawai sai ban kada hanya amma baka san manufa ba abu na biyu ɗan uwa musulmi shine dole ne yan lakwal matukar suna son su yi nasara cikin lakwalkinsu to dole ne ku zamo masu girman mushanni da madanni ba a taɓa cin nasara ba da wulakantar da mai koyawa ko da ka boka ne ke koya ma bokanci wallahi in kana wulakantar da shi baka nasara cikin koyon bokancinka har daga shine ƙarshen ɓartaya don haka dole ne yan lakwal su zamanto suna mutunta malummansu wanda suke karantar da su a cikin lakwal sun ɗauke su da kima irin yadda suke kimanta iyayensu a cikin zukatansu ko da ka gano wani daga cikin mushannin da ke maku gur yana da matsala ko yana da ɗabi'u banda ba na ƙwarai ba to kai ka yi ƙoƙari ka dure idan ka kan wannan ɗabi'un nashi kar wannan mugun halin nashi ya sa ka wulaƙanta shi ko ka ci mutuncin shi Ali bin Abi Talib yadda Allah ta tabbata a gare shi yace babu wanda yake sanin matsayin ilimi sai wanda ya fito daga gida na mutanen kirki ana yana cikin alamomin cewa ka cikin wulakantaccen gida ka fito a tarra kai ne a ikwal kake wulakantar da masu karantar da kai kana matsayin dan musulmi kuma wato yan lakwal ina masa albishir albishirin shine duk wanda ya cuci malamin shi mushan shi madankin shi mai koya mashi ko ya wulakantar da shi to albishirin shi za a haramta mai albarka talakal haka malamai suka ce duk wanda yake neman ilimi sai zama ya wulakantar da malamin shi ko ya ci zarafin shi ko ya ci haƙƙin shi matukar har a Allah har wajen Allah ka ci haƙƙin shi ka mai abin da bai dace ba to za a haramta maka samun mi albarkar ilimi haka ce albarkar ilimi yana nahin ba wai yana nahin ba in an yi kullum kai zaka zo darne ko kai ba zaka gane ba tana yiwa kai ta fase tana yiwa ai kullun ka ta ganin alamun kana cin nasara ka ce ai san kiyan ma sai da na marubushi kuma yanzu ga ka ka zo turwa zan ko to ka ci gaba da marun mushanni ka ga ƙarshen yadda ƙarshen mari ke zama Allah sai kyale ka sai ka gama shan baƙar wahala ta lakwal amma sai zama wanda kake ganin shine a bandar ne a cikin kalaskin ku Allah ya ɗauka kashi ya kai shi sama yana ɗaukar miliyan guda a wata kai kuma an kai ka tsululu kana an sanya man kuma a premier kaga tun daga nan wallahi wannan yana cikin rashin albarkar lakwal wallahi yana cikin rashin albarka ka hi kowa shan wahala a lakwal amma kuma ka yi kowa shan wahala a rayuwarka Allah ya zare albarkai saboda kai dan wuhimi ba dan barai ba wale da ka mutunta mushanninka wale da ka girmama su sai kana ta wulakanta su kuma shi kake wai abin yana tahiya yana tahiya Allah hanyoyin kamun shi yawa gare su wallahi suna da yawa wani lokaci ma sai Allah kyale ka har matsayin ma sai ya baka na sama sai an tulla ka kana dibin kai sama ashe kama ka ne za daga nan sai ka yi sun yi ka sace miliyan kaza to ana nan kawai aka isa aka maka wata damka aka wurga ka gidan kaso sai amince da kai sai ka mutu wannan shi ma kamu ne Allah yana iya kama ka ta inda baka yi tsammani ba shi yasa in aka ce Allah zai haramta maka albarkar ilimi kar ka yi tsammani wai cikin tsarin Allah yana iya dan kana dan iska sai Allah ya ki baka dan iska nawa yake ganewa dan iska nawa kana lalataccen ka amma dai in an yi kana ganewa kuma duk an yi jarrabawa in sirban ne kai dizitu za ka samu ko dizinab duk in an yi za ka gani kuma mushenka ya san ka wulakantar da shi amma bai ci amana ka ba shi darajar ka wadda ka samu ya baka amma can gaba Allah zai hudda mai haƙƙin shi wallahi sai Allah saka mai ba a taba yi ba a tarihi wanda yake koya ma ka wulakantar da shi kuma ka ce ka sha a sai dai in da kiki ne kai ba ma ka gano wa in Allah ya kama ka ka san akwai da kiki wanda duhun kan shi ya kai ko Allah ya kama shi bai ma gano cewa kamo Allah ne to in irin waɗannan ne kaga haka abu na uku wato nasiha ta uku ga ɗalibai ya kamata ɗalibai 'yan lakwal ku zamanto masu kyautata saurare ga malummanku a lokacin da suke wato bayar da kur gare ku mushe yana son in yana ba da kur ya riga ya shiryo ya sha wahala to yana son kowa ya saurara kuma ya ga kowa ya dawo da hankalin shi zuwa gare shi wannan yana cikin ababe masu mahimmanci wanda suke taimaka wajen mutum ya gane karatu kuma ku ɗora tattaunawa da malummanku tattaunawa wadda take cike da girmamawa da mutuntawa dole ne in dai kai ɗalibi ne ɗallakon na ƙwarai a same ka kana tambayar mushe a cikin aji kuma mushannin ƙwarai suna son hakan ya zama cikin kurkin da ya yi kana da tambayoyi da yawa da za ka mashi ko yana cikin explique kai kana nan kana ɗaukar fuwan fuwan wanda za ka mai tambaya daga ƙarshe to haka nan ne ɗallakon na kirki amma lokacin da ya zama yana ta kwatantawa kai kuma ka tafi can kana lissahin jewa aka ci a balo ka tafi can kana lissahin wai jiya kun yi zaman fada kun ci wake ko kun yi waye wannan ba daidai ba ne hatta alkur'ani mai girma ya huskantar da mu akan irin wannan tsarin wato na karantarwa Allah madaukaki yace fa iza qara'nahu fattabi qur'ana Abdullahi ibn Abbas yace ma'anan shi fa iza qara'nahu idan muna karanta maka alkur'ani ya kai annabi fastami' wa ansit ka saurara kai shiru summa inna alaina bayanan sannan in ka saurara kai shiru domin mun dauki nauyin wato mu tattara shi a cikin kirjinka ka iya bayyana shi cikin sauki shi sa malamai suka ce duk mutumin da ke kyautata saurare to yana samun saukin fahimta in dai in ka je wajen karatu kana mai da hankalinka ka saurara da kyau to wannan yana cikin abin da yake taimaka maka fahimta ta yi sauki kuma nan ne zaka gano ka gane ko baka gane ba amma tsakani da Allah lokacin da mushe ke explique kai kwata-kwata hankalinka baya nan ma daga ba sai ce an gane ka bi mutane kace eh cikin rume kai kace an gane ko kuma sai kace kai baka gane ba ya za ka gane sai in ka saurara lokacin nan ne za ka gane ka gane ko baka gane ba in baka gane ba lokacin kake da damar ka ce kai hawa baka gane ba a ƙara kwatanta maka ‘yan uwa musulmi abu na hudu shawara ta hudu ga ɗalibai ku yi kwaɗayi a wajen kasantuwar ku ɗalibai masu tsafta ana son tsafta ga ɗalibai ɗalibai musamman ma ɗalibi ɗan lakwal kar ka yarda ka zama ya zama teninka ko kuma kayanka na lakwal wato suna da datti ko suna da wato ababe da dama a jikinsu zamo masu tsafta ya zamo makarantunku gaba ɗaya masu tsafta ne yana cikin alamomin kuna fassara kanku da kanku kowane irin elab ne cikin wannan lakwarkin ko kuma wani irin HDN ne cikin wannan jami'ai idan aka shiga jami'a aka tar da dauda da datti da shara aka tar da katangu duk an bata su kun yi rubuce-rubucen banza da wahi kun rubuta sho sho sho kun rubuta wai kawai magana mara digi yana ne kwakwalen ku kwakwale ne na jakai ku ɗalibai ne wanda babu komi cikin kanku sai shirme da hauka don haka ya kamata ku zama ɗalibai masu tsafta kayanku kuna tsaftace su makarantarku kuna tsaftace ta azuzuwanku suna cike da tsafta kayan karatunku duk wanda za a kalli kayan shi a ganshi wato kwasfestes a gyara a shirye kullum duk abin da ya shahi abin karatunku ya zamo yana da tsafta hada haka ma tabulolinku kar ka zo kana matsayin elab ɗalibi ka sawo a wara ko sakwara za ka ci sai ka zo bisa tabulikin da kuke zama sai ka aza ta na wurin ka ci ka bar da gwada gwanan wani ya zo ya zauna baka damu ba ka nuna kai ɗalibi ne mara kai dole ne zama akwai tsafta akwai ba da haɗin kai wajen kula da tsafta cikin dukkanin sha'anoninku ‘yan uwa musulmi abin takaici ba wallahi akwai lakwal-lakwal da dama saboda rashin tsafta da wasu ‘yan lakwalƙin kana ganin tsabta ka gansu kamar kayansu masu tsabta ne amma tsabta ba ta kai zuci ba lakwal-lakwal da dama idan ka shiga sai babali ya kama ka ko bayan gari aka ce ma gaban ɗaki nan wallahi ba ya shigowa saboda na ‘yan lakwal ne me yasa abba ya shigowa saboda na ‘yan lakwal ne wannan daidai ne kamata ya a ce ban ɗakin ku ku a matsayin ku na ‘yan lakwal to ban ɗakin ku kamar kalasa yake tsab a wanke a gyare kuma abin da ya himuni ma in katar da ɗalibai in a primer ne ka ce watakila saboda yara ne to ka je university sai katar da hdm shi kanshi in yaje bayan gari sai dai yaje gidan wanka yi saboda tsananin yanda suka bata makewansu suka lalata ta wai abu tun da dai ba nashi bane ba na baban shi bane kai wannan bai cancanci girmamawa ba ya cijen ka ga wani ya cijen wai sai sai karyar bariki da turanci wani ya cijen kin ko bayan gari ya wai sai samu irin wato irin lotiskin nan kawai kakkace sai cika makewa da shi to in ta toshe gobe sai kai aina don haka wannan shirme ne ku yi abubuwa na tsabta wanda suke nuna ku ɗalibai ne wayayyu masu hankali wanda suka san abin da suke yi nasiha ta biyar yana da kyau ɗalibi ɗallakwal ko hdiyan babban ɗalibi ya zaman to kullum yana bibiyar karatun da aka mashi ɗaya bayan ɗaya ba daidai ba ne a samu ɗallakwal an yi mai kur kawai ya zo ya aja kayyau an ƙara zuwa gobe an tulo mai wani duk in ya je ƙaro mai ake shi kuma yanzu bai fara karatu ba ko an mai magana sai ce sai lokacin kwamfo ya matso don lokacin kwamfo ya matso abubuwa sun taru gare ka sai ka faro daga ina kenan don haka dole ne ga ɗalibin da yake son ya yi nasara a cikin karatun shi ya ɗora bibiyar karatun shi ɗaya bayan ɗaya kakka jinkirtar da karatun da ya kamata ka yi yau kakka ce bari in bar shi har gobe a tana yiwa gobe ya kasance ba ka da lahiya tana yiwa gobe ya zama kana da wata larura tana yiwa gobe ya zama kayi wasu ayyukan da ka sha wahala ba za ka iyawa ba don haka damar da Allah ya baka ita za ka yi amfani da ita kai ƙarshe tana yiwa ma gobe ya zama ka mutu to baka yi ba gaba ɗai saboda haka ya kamata duk karatun da aka ce na yau ne to ya zama na yau kuma yau ba ta wucewa sai ka yi shi sai ka gano shi wannan yana cikin abin da zai taimaka ma ɗalibi wajen gina kanshi abu na shidda ɗalibai ku saba ma kanku da yin kwana da wuri yin kwana da wuri da kuma tashi da wuri ba daidai ba ne ga ɗalibi ɗan lakon ya ɗora cika dare tare da shekakkun gari ko ɓarayen gari ko 'yan tashar gari kai kana ɗan lakon ikon kake zuwa tun da sassahe shi kuma wancan ba ya da inda yake zuwa sai ka doro wata ƙila ba ya da inda yake zuwa sai yan bige ban kace min wace sana'ar kake sai ya ce yan bige bige yake to yanzu sai ka zo kai ka bai min yan bige bige ai ka wata zai bugo ka don haka ya dace ga ɗalibi ɗan lakon ya bambanta kanshi da sauran waɗanda su gama garin mutane ne ya ɗora yin kwana da wuri ya ɗora tashi da wuri kuma sannan wato yana cikin abin da nake so in tunatar da 'yan uwa na ɗalibai 'yan lakwal su sani wallahi lokacin da kwana yake damun ka yake alalaka yake addabaka kawai babu wata mahita babu wata dubara in banda kare ka yi ka je ka yi shi akwai waɗanda wasu ma da taimakawan iyaye ɗalibi yana jin kwana har yana rinjaya shi kan suna bugo katanga amma za ka ce ayin ka saki kai kwana sai ka sha kashin ciya sai ka hardace wannan lissafi to bi babu ne za a yi wallahi ba zai hardace ta ba kuma kwakwalwar shi ba ta huta ba yana cikin abin da ke taimaka ma ɗalibi a wajen karatu ya yi karatu in ka ji kwana kawai kai mal babu yanda za a yi kwakwalwa ta ɗauki karatu tana cike da matsaloli ba ta huta ba amma wannan hutun na kwakwalwa yana taimakawa kwarai a wajen mi a wajen in an yi karatu ya to ya zamana a wajen kuma a iya bibiyar karatu ɗaya bayan ɗaya a gane shi saboda haka don allah ɗalibai allah kwalko yawaita kwana abu na bakwai shine ku kyautata a wajen zaɓen abokaninku laraba suna cewa asahib sahib mana aboki mai jaye mutum ne abokinka kullum shi yake jaye ka saboda haka ka zaɓi aboki ina mana abokinka yana da kai a cikin kalas to insha Allah kai ma za ka yi kai kuma ko ba kai kan ba za ka kokarta kai maka ga kayi amma in ya zama na abokinka kullum su ne na ƙarshe kuma bai damu ba dariya ake aka bashi militar shi ne na ƙarshe kuma kullum tare kuke kai ma za ka kai baka damuwa in ka zo na talatin da shida sai ka ce yau ai na ma yi ƙoƙari na yi ƙoƙari ni shi wa ne ai shi ne ma zo na sattin da to ina amfani saboda zama da mugun aboki shi yasa baka damu ba da kullum ka zama cikin sawun gaba yana cikin abin da zai taimaka ma ɗallakwal wajen ya yi nasara ya zamanto ya zaɓi aboki zaɓen aboki wa kowa addininmu na musulunci wallahi abu ne mai muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar alkiyama za a tada mutum akan addinin abokin shi sai ya ce falyanzur ahadukum man yukhalid saboda haka ɗayanku ya duba ya gawa ya kamata ya zama abokin shi a aya ta alkur'ani karara ta nuna yanda aboki zai dora ladama yana cizon hannu me yasa na maida wani aboki na a rayuwata ta duniya har yace laitani lam attakhidh fulanan khalila kai jona inda na sani da ban rike wani aboki ba a takaice aboki yana da mugun tasiri na alheri ko na sharri don haka lalle ne ɗalibi Allah kwal ya zamo ya san dawa da waye ya kamata ya zama abokin shi da kaga wani shi abin da ke burge shi kawai ya shibka iskanci cikin lakwal to kai nisa da shi da kaga shi abin da ke burge shi kawai ya wulakantar da masu koyawa to kai nisa da shi da kaga shi kawai abin da ke burge shi shine wato ya kawo hayaniya cikin lakwal to wannan ba abokin ka bane abu na takwas shine yana da kyau ga ɗalibi ɗan lakwal ko manyan ɗan lakwal HDM ku yi hankali da sanya damuwa a cikin zukatan abokaninku ‘yan lakon ta hanyar yi masu alfahari da kayanka wanda kasa ko yi masu kuri da motar gidanku ko yi masu kuri da gidanku wanda aka gina ya hina su ku yi hankali da wannan wannan yana cikin muguwar ɗabi'a wadda kuma tana da matsala ƙwarai kana tare da abokinka Allah ya haɗa ku alakal guda ka riƙe shi aboki amintacce babu ruwanka da cewa kayanka sun hina shi babu ruwanka da cewa kai kullum cikin mota ake kawo ka shi kuma ƙasa yake zuwa ka yi hankali a matsayinka na ɗalibi da nuna alfahari ga abokin karatunka Allah yana kama mai yin alfahari sai a sa'awaye gari wata rana abin ya juye ya dawo kanka shi da kake mai alfahari babanka ya sai ma kayan da shi bai sai mai ba kai ka sani watakilan yana cikin marayu shi shi Allah ya karɓi ran baban nashi ƙoƙarin mamashi ne yanzu da kuma ƙoƙarin mutanen kirki wanda suka dafa mashi to kada kake da uba da in Allah ya ga dama sai shekara ta kewaye kai ma ya kashe ubanka yanzu kuma an barka ba mai maka wataƙila inda kai da baban naka alfahari kuka ɗora ma mutane a rayuwanku sai Allah ya kashe shi ya barka ga banza ba mai tausaya ma duk wanda ya tuno rayuwar kuma sai ya ƙara nisa da kai saboda haka ba daidai bane ga ɗalibi ya ɗora alfahari ga abokin karatun shi ko shi ya sai kaza shi bai saye ba ko wannan wato kuskure ne kwarai kai kokarin sai ka bakanta ma abokin karatun ka rai ko sai ka wulakantar da shi ko kai babanka yana baka kuɗi shi ba a bashi kuɗi ko waye wannan duka ya dace ga ɗalibi wanda yake son ya yi nasara a cikin karatun shi ya nisanci ire-iren waɗannan ɗaliban da suke haɗuwa a lakwal wato ɗalibai ne daban-daban ‘ya'ya ne daban-daban wani daga cikin wato gidan talakawa ya fito baban shi kullum ma sai ya yi fafataka ya yi iya iyawan shi sannan a samu abincin da aka ci gidansu kai kuma watakilan babanka a wata yana samun miliyan guda ya kake so dole sai rayuwanka ta zo da rita shi don haka wannan dakikanci ne yana cikin abin da ya dace iyaye su kama ma 'ya'yansu a wajen wato tarbiyyantar da su akan cewa kar su yi ma wasu 'ya'ya alfahari da wani abu da suke samu wato nasiha ta tara ɗalibai 'yan lakwal ku yi ƙoƙari ku kasance ɗalibai ababen ƙauna a cikin zukatan mutane ku zama ɗalibai wanda malumman da ke karantar da ku suna ƙaunar ku kowane ɗalibi ɗan lakwal ya kamata ya ɗaukan makan shi niyya sai ya yi kirki sai ya yi ƙoƙarin da mai koya mai ma sai ya ji yana ƙaunar shi to kuma ko baka da ƙoƙari in dai kana da ladabi kana da ɗabi'un ƙwarai kana da kimki malamin da yake koya ma zai ƙaunace ka saboda kwakwalwa wani bi abu ne daga Allah tana yi wa Allah sai kwakwalwarka mai nauyi ce ba ka fahimta amma sai dai malaminka ya san kana da ladabi kana da saurarawa zai ji yana ƙaunarka saboda haka yi kokari ka zamo abin ƙauna a wajen masu koya maka ko ma yaushe ne suka haɗu da kai ko bayan shekara nawa za su maka kyaukyawar shaida ba ka san inda rayuwa za ta kai ka ba saboda haka ka zamo abin ƙauna a wajen iyayenka iyayenka suna ƙaunanka suna yabanka abin ƙauna a wajen abokaninka abokanka suna ƙaunarka abin ƙauna a wajen makwabtanka wannan kuma ba wai da ciya bane zaka sa su ƙaunace ka dole da kyawawan ɗabi'unka ne da halayyanka ta kirki ɗalibai ku nisanci miyagun ɗabi'u da miyagun da miyagun halaye ba daidai bane a ga ecijin yana zuƙa hayaki ko na ko na sigari ko kuma na shisha ba daidai bane a sami ecidiyan wato yana cuɗanya da 'yan mata ya zama kamar ɗan bunsuru duk inda ya ga taron 'yan mata shiga yake shi mutum ne amma mara kimci ba irin sauran mutane ba da haka shi shi yake ya halatta gare shi in mata suna zaune ya zo ya zauna tsakiyarsu ya halatta wani musulmi ya turo 'ya'yan shi mata lakwal kai kuma ka zo kana gaisawa da su ka kamo tun daga farko har ta ƙarshe shi yake ya halatta wato ya kama kafaɗa wata ɗaliba ya ce ai ɗaliba ai abu fiye shi ce tare suke leson ya kamata ka ɗalibai su ji tsoron Allah musamman ma manyan ɗalibai HDN a cikin jami'u su ji tsoron Allah ka sani duk wata ɗaliba da za ka gani ɗiyar wani ci in ka wulaƙanta ta sai an wulaƙantar da ɗiyarka sai an wulaƙantar da ‘yar uwarka sai an wulaƙantar da wata ta kusa da kai duk abin da ba za ka ji daɗi ba a ce yau ka tura ɗiyarka lakwal an yi mata to ka auna da hankalinka me yasa kai za ka maɗiyar wani saboda haka lalle ne ɗalibai su zamo masu hankali kamar yanda alhamdulillah akwai gyare-gyare kwarai cikin wannan bangaren yanda HDN suke a da yanzu ba haka bane sun fara zama tsabtatattun HDN ingantattun HDN masu hankali yanzu idan ka je a kowace university nan Niger zaka tarda akwai wato bangaren kwamiti mai kulawa da addini cikin HDN suna kulawa da addini aikinsu kawai a cikin wato wannan universitan shine duk wani activity wanda ya shahi addini su suke kulawa da shi kaga wannan ci gaba ne ko kuma zaka samu waɗanda suke wannan aikin su rike suke da addinin ba wasa kuma alƙalƙin ba baya ba ba kidahumma ba ba kidahummai bane suna ganewa sannan a wani kote wato a nan maradi a kwanukan baya kaga HDN suka dora bi lakwal lakwal ta kannansu duk inda suka tarda tabul tabul sun lalace sai su dauko sai su je da su su gyara bayan an gyara a ƙarshen shekara sai a tattara wanda aka gyara sai a maida to kaga alamomi ne na alheri ecijin sun fara zama wato masu hankali sun san abin da suke yi suna kokarin shimka alheri a kasashensu amma idan ka idan ka koma baya ya katar da ecijin da gaba ɗaya kamar buɗaɗɗu suke daga ɗan giya sai ɗan ƙwaya sai lalatacce sai mazinaci sai ka tarda da wato HDN gaba shi yasa kake ganin su in sun mutu sun ce za su yi wato za su yi zanga-zanga ba a maso shi kan nan ran nan bala'i ya samu dole jami'an tsaro sai sun yi shiri kamar za su tafi a mission saboda an ce yau HDN za su hutawa wai za su yi zanga-zanga ta lumana to cikin ta lumana ce za su yi amma wallahi sai to dammir kullu shay'in in suka fito duk wata fulaka da ke bisa hanya sai sun kwade duk wani abin amfani wanda al'umma ke cin riban shi sai sun bige wai HDN ne ke haka HDN manyan dalibai su ne suke haka to alhamdulillah ire-iren wannan shiriri sai da wannan shirman da ya fara hita daga cikin kwakwalan dalibai haka nan ne ya dace dalibai su zamanto masu ɗabi'u na kwarai yanzu karatuttukan da ake yi a cikin garin maraɗi wallahi ɗalibai na jami'a da yawa suna halarta akwai ɗalibai da dama wanda mun san su suna da ƙoƙari wajen halarta in ana tafsiri za ga su ne ke zuwa in ana karatun hadisi su ne ke zuwa duk inda ake wata halaka a nan cikin garin maraɗi suna bibiya suna tahiya kaga wannan alama ce ta alheri kaga wannan babban albishiri ne na cewa wato an fara samun canji da ci gaba to haka nan ne ya fi dacewa a ce ɗalibi mai hankali ne ya san abin da yake yi wasu ma ɗaliban wato ba 'yan nan cikin gari ba ne daga wasu jihohi suke zuwa maraɗi amma sai sai ga sun amfana da irin tarbiyyar da suka tarda wato ga ɗaliban da suke cikin jami'a su ma sun amfana su ma sun zama na ƙwarai ɗalibi nawa akwai HGN da dama yanzu wanda wallahi sun zo daga wasu ma daga wasu ƙasashe amma sakamakon sun tar da abokaninsu mutanen kirki masu san alheri wallahi su ma ɗabi'a su ta canza kai tsaye akasin haka kuma akwai ɗalibai wanda za su zauwa su yi karatu in yi barci wannan ta maraɗi wasu za su zo daga kamaru wasu za su zo daga chadi wasu za su zo daga amma in suka tar da abokai lalatattu wallahi sai ga wata ƴaƴar kamaru ce amma ta yi cikin shege wata ƴar cadi ce amma a nan wurin cikin duka wannan ya faru to irin waɗannan ababen ana samun ragowar su da sauki ɗan uwa musulmi abin na ƙarshe wato nasiha ta ta ƙarshe ga ɗalibai yan lakwal ita ce cikon ta goma shine cewa ku zamo ɗalibai masu tsare salloli akan lokuta ba daidai ba kur ya hana tsare sallah ba mu taba jin ba inda aka ce ya halatta kur ya hana yin sallah akan lokacinta don haka ya kamata ko ana kur ko ana jarabawa tunda da ku da malumman ku gaba ɗayan ku musulmai ne ko kuma mafi yawan ku musulmai ne ya kamata a ce addinin ku na musulunci yana da daraja yana da kimar da za a kulawa da lokutan sallah ku zama masu tsare sallah sallah ita ce ginshikin addini babu addini ga mutumin da ba kiyaye sallah duk wanda ya wulakantar da sallah Allah sai ya wulakantar da shi a duniya sai ya wulakantar da shi a lahira ita ce ginshikin addini Allah ta'ala ya ce ku tsare salloli gaba daya Allah ta'ala ya yi kashedi ya yi alkawalin azaba ga waɗanda suke wulakantar da sallah ga wanda suke tozartar da sallah a suratul maryam Allah ta'ala ya zargi wasu mutane waɗanda suka biyo bayan annabawa yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sala sai wasu miyagun mutane suka biyo bayan su wanda suka wulakantar da sallah wattaba'u shahawat suka bi sha'awoyin duniya Allah ta'ala ya ce fa wailul lil musallin bonan azaba ya tabbata ga masallatan nan allazina hum an salatihim sahun sune wanda suke wato rabkana suna shagalta game da sallolinsu alladina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wanda suke yin ma sallolin kawai dan dai a gani wato kuma suna hana abin aro da abin amfani don haka 'yan uwa musulmi mu zamo masu tsare sallah gaba ɗayan mu da mu da 'ya'yanmu da dukkanin ɗalibai masu karatu na addini da masu karatu na lakwal Allah ta'ala ya kama ma 'ya'yan musulmi a wajen karantar abin da zai amfane su a duniya ya amfane su a lahira ya amfani ƙasarsu ya amfani al'ummarsu ya amfani mutanen duniya baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala da rahama shi da sunan shi matsarki ya kwararo alkhairi da albarka a cikin wannan jiha ta mu ta maraɗi da cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar baki ɗaya akwai 'yan uwa da dama da suke bara addu'o'i akan bukatoci su na alheri Allah kai ne mai biyan bukatoci muna roƙonka ya Allah ka biya man bukatocin mu baki ɗaya da rahamarka muna roƙon Allah ta'ala ya dafa ya kama ya agaza ya sanya albarka a cikin karatuttukan mu ya ƙara haske da basira ya sanya albarka a cikin kasuwancin ƴan kasuwan mu Allah ta'ala ya haskaka ya sanya albarka a cikin ayyukan masu aiki namu ba wanda ba su da aiki Allah ta'ala ya ba su aiki mai albarka wala haula wala quwwata illa billahi mutsayyidas sallah